بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na Alhamis, 28 ga watan Safar, hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, tana da hudu daidai da tara ga watan Januwari shekara ta da sha uku. A ci gaba da karatun littafin Alintisar lissahabi wal'al. من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تعليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سوكي ميسا كياد الخير كما عند مكسني وانا للتافي انا ميدا مرتني أكن littafin sun mahata da shi Dr. Tijjani Assamawi yayi a ciki ya ci mutuncin sahabbai da iyalan gidan annabi wanda dama wannan rukuni ne ɗaya daga cikin rukunan addinin shi'a da ba yahudi abdullahi ɗan saba al-yahudi ya gina wannan addini na shi'a a kai cewa duk wani wanda yake da alaƙa da annabi alaƙan nan ta abota ce alaƙan nan ta surukuta ce alaƙan nan ta auratayya ce alaƙan nan ta haihuwa ce alaƙan nan mata ce da miji alaƙa ce wacce take da alaƙa na dangin iya da na baba to 'yan shi'a sun tabbatar da sai sun yi ragarraga da ita a ƙarƙashin wannan addini da abdullahi ɗan saba ya tabbatar da su su tabbatu kar su sake su bar shi kuma wannan shi yake tabbatuwa mun karanta da ko a nan dangane da ƙidan bada'u da yadda suke tabbatar da jahilci ga Allah muka zo muka karanta ƙidan da suke da dangane da abin da ya shafi tahariful Qur'an wanda kan wannan muke dabdala cewa ‘yan shi'a ba su yadda da inganci da nagartan alkur'ani mai girma ba duk inda kai aka komo suna musa cewa alkur'ani ba littafin Allah ba ne an canza shi an birkiɗa shi an yi kongabakon baya an ciccire an ƙare-ƙaren abubuwa masu yawa wannan muguwar magana ce suka dubi littafin Allah suka faɗi to amma abin da kai ce an samu hudu daga cikin malamansu sun yi tsaye wajen tabbatar da cewa ita wannan aƙidar to ba daidai ba ce kun gano wannan da kyau ko aƙidan ba ta tabbata ba to amma sai malam ya ƙoƙarin cewa kai aƙida ta tabbata waɗannan malamai ta ce sun samu kansu ne a kewaye da ahalus sunna kuma su faɗi cewa aƙidan nan ga yadda take to ba za su iya shan ruwa a tsakankanin ahalus sunna ba sai suka ɓoye saboda nifaƙa da aka sakaya da sunan takayya sai suka faɗi cewa alkur'ani ya cika haka tabar su ya tabbatar ya ce uzurin da za a ba su kenan wa bi mithli zalika al mahafi tawjihin qawl tabarsi Malai ce to da irin wannan bayanin da aka gabatar za a haskaka wannan taujihi tabbatar da abu a bisa yadda yake da tabarsi ya ambata. Faƙala ba da an zakara ƙaunahu bayan da ya ambaci waɗancan maganganu na ƙoƙarin ba malamansu uziri sai ce, Lakin na tamada fi suratun nisa ala akhbarin sai dai duk waɗannan abubuwa za ka fahimci. su waɗancan malamai da ke cewa alkur'ani ya cika tun kuka lura da maganan da suka ambata a cikin suratun nisa'i dangane da hadithansu na shi'a ta zammana da kusan kalimati ila ajalin musamman maganan nasu na nuni akan cewa kaga a cikin suratun nisa'i da aka zo magana akan abin da ya shafi mutu'a to lalle to an cire kalman ila ajalin musamman kun gano wannan da kyau ku ya ce abin da wannan abin yake nuni a kai kenan su kansu waɗannan malamai da suka zo wajen to sun ta ƙoƙarin yin ishara a kan waɗannan abe baɗai to cin da wannan isharar nasu ya nuni a kan haka to yana nuni akan wancan maganan to ta ce mun gano wannan da kyau ko bar ku ji ayan da suke mata'addanci Allah ya ce wal muhsanatu minan nisa dan da ya kawo hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatikum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum har zuwa ƙarshe sai Allah ya ce wal muhsanatu minan nisa da kuma matan da suka zama muhsanai ne matan aure illa ma malakat aymanukum sai fa matan da ku ne kuka samo su na kafirai ne kun ribace su a fagen fama to ko da suna da maza cikin kafirai a can to sai a istibra'in rahimaha to shikenan ta zama halal kitabul kitaballahi alaikum wannan dokokin Allah ne a kanku wa uhilla lakum ma wara'a zalikum to duk wasu mata da ba waɗannan ba shari'a ya halatta muku an tabtagu bi amwalikum ku je ku nemi aurensu da kuɗi muhsinina ghaira musafihina waɗanda suke kamammu ba ‘yan iska ba. Ku gano wannan da kyau ku? Famastam ta'atin bihi min hunna duk wanda ya auri wata mace daga cikin su waɗannan matan, to famatti o hunna ujura hunna faridatan la junaha alaikum fi ma taraditun bihi min ba'dil farida. To daga nan ne sai shi suka ce kaga da Allah ce famatti o hunna famastam ta'atin bihi min hunna sai suka ce an cire kalman ila ajalin musamma domin in aka bar haddi ayan a haka to ba ta nuna cewa mut'a ne wanda suke yi to sai suka ce amma ka kawo ila ajalin musamma to shi ne yana tabbatar da mut'a ne wanda suke na zaman dadaro to wannan ayan za ku zo za mu kawo muku a kawalil mufassirun tun daga kan sahabbai har zuwa yau me suka fassara ayan da shi shin mutu'a ne na wannan zinace-zinacen da 'yan shiya suke yi ayan da ke tabbatarwa ko ko me ayan da ke tabbatarwa shi yasa za mu gabato muku da tafsiran sai a haɗa soje ɗaya sai a photocopy sai mutane su rike amma sai mun zo gaban mutu'a tukuna na so mu tattauna matsalan yanzu amma sai na gama jinkirta in mun zo wajen maganar sai a ɗauko maganar a yi ta to wannan ayan kawai na kawo muku ita ne wa mastamta'atin bi sai suka ce dole akwai ila ajalin musamma wanda alhali ƙarya suke min ayatul mut'a wannan ita ce ayan da suke reto a kanta wai ita ce ayan mut'a za ku zo ku ji me Allah yake nufi da fa mastamta'atin bihi din nan Allah ya shiryar da mu wannan bayani malam yayi shi a cikin fasalul khitab fi isbat at-tahrif kitab rabbil arbab a shafi na 34 Allah shi kyauta وقد سبق النور التبرسي في الاعتذار لهؤلاء العلماء حقيقة الرغاي نور التبرسي وجن بيو وأنشم معلمي حنذري ويرغاشي شين نعمة الله الجزائري نعمة الله الجزائري حيث قال بعد أن نقل اجتماع علماء الإمامية yace a bayan da ya gama kawo cewa dukkanin malaman imamiyya sun yi ijima'i ala aqidatu tahrif cewa sun yadda da cewa alqur'ani kaf an fa canza shi sai dai kawo ijma'i duk malaman shi'a imamiyya al-ithna ashariyya sun tabbatar da tahriful qur'an sai ya ce na'am qad khalafa fiha murtada was-sudduq wash-shaykh at-tabarsi an sami murtada da sudduq da shaykh at-tabarsi tabarsi din na ga muku suna ma da yawa fa kun gano wannan da kyau ko asalin sunansu ne da sunan iyayensu kawai zai tantance maka su to waɗannan sun ce kai maganar tahrifil qur'an din nan fa to shi a ƙara dubawa wa hakau anna ma baina daffatai hadha mushaf suka yi bayani su waɗannan malamai uku da cewa wannan abin da ke bango zuwa bango na alqur'ani mai girma huwa alqur'anu la ghair shine qur'ani da ba wani shi su ba su yadda ma da wancan littafin da ke hannun mahadil muntazar a sirdab ba wannan suka ce shine qur'ani walam yaqa fihi taharifun wala tabdil kuma suka ce wancan taharifi da tabdili da malaman su na shi'a ke ba da labarin cewa ya faru cin alqur'ani suka ce sam sam babu shi والظاهر أن هذا القول صدر منهم لأجل مصالح كثيرة سيشي تو أظاهري وانا مغانا دسك أنبتا تو وسو مصالح wasu abubuwa ne suka kalla masu yawan gaske wanda amfani da wata kalma da ba wannan ba to ta iya an haifar da da'awa ko matsala a rayuwarsu ko matsala a wani abu wannan yasa sai suka takin kauba suka ce sun yadda minha saddu babu ta'ani alaiha sun faɗa ka ne saboda su toshe kofan sukan da malaman ahalu sunna za su yi ta yi akan ita da awar da kuma aqidansu Malu ce bi annahu iza jaza haza fil qur'ani cewa muddin dai aka ce haka zai yi ga alqur'ani to fa kaifa jaza al'amalu bi qawaidihi to kenan in aka ce alqur'ani yana tabdili da tahrif to ya za a aiki da kuma ka'idojin alqur'ani wa ahkami da hukunce hukuncin shi kenan bai zama littafin aiki ba wannan ke sa sai kaga a kira sallah in shiya suna zaune su je sallah kai ne zaka je kai sallah kai da yake wawa in ga gansu a masallacin ka to ta'addanci suka je ko sun je muku hayaniya ma ba sa sallah in ka ga mai sallah cikin su to bai gama rika bane ina fatan mun gano wannan da kyau yana rika sai kawai ya ritaya mala yace ma a jawazil huqat tahrif laha in aka ce zai yiwu a sadar da na ƙasa cikin alkur'ani da canza shi to kaga ba wanda zai aiki da wata aya na hukunci ko wata aya da ta zo take tabbatar da wasu ƙa'idoji na ilimi to sai suka ga su bayyana wannan to zai zama masu abun suka zai zama masu matsala sai suka yi wop sai suka musa domin su tabbatu akan abin da suke akan shi malam sai ce wa sayatil jawabu an hada wannan maganan to doktor ar-ruhaili ne yace an san wannan maganar tana nan tafi bashi ce za a yi magana kanta ina fatan mun gano wannan da kyau ba suna kokarin kare su ta haka ba sannan kuma su da kan suka haskaka cewa in aka ce akwai tarifi da tabdili cikin alkur'ani to yaya za a aiki da qawaiduhu wa ahkamuhu malai ce to wannan bayanin zai zo nan gaba kudan take mana shi bari mu ji kaifa wa haula'il a'lam rawaw fi mu'allafatihim akhbaran kathira malai ce to yaya al'amari zai kasance tare da cewa waɗannan hamshakan malamai a cikin fallittattafan sun ruwaito maganganu masu yawan gaske tashmilu alawa ko itilkal umuri fil qur'an wanda ke tabbatar da irin wannan canje-canje da juye-juye da birkiɗe-birkiɗe ya tabbata cikin alkur'ani wa annal aya haka za unzilat sai su yi ruwa ce kun ga wannan ayan haka ta sauka thumma guyyirat ila haza sai kuma aka canza ta zuwa kaza kun gano wannan da kyau ku su wannan famala yana kawo maka maganan su waɗancan da suke cewa ne ba canza alkur'anin ba sai suka ce a in kun yadda an canza alkur'anin to ya za a yake da hukunce hukuncin shi kenan ya za a yake da ka'idojin alkur'ani da dokoki da kaza da kaza da kaza ai ba zai yiwu ba sai malai ce za ma mai magana kan wannan tukuna jama'ar annabi kun fahimci wannan da kyau ku sai malai ce duk yanda suke ma cewa kaza dai shure shure bai hana mutuwa domin mun samu manya manyan malaman su a cikin manya-manyan littattafansa abin dogaro sun tabbatar da wannan canzawa da juyawa da birkidawa da musanyawa da ragi da ƙari a cikin alkur'ani littafin Allah wannan ba su da mafaka dole ne wannan aƙidan tasu ne tasa ta su duka ina fatan mun gane wannan da kyau saba waɗannan abubuwan ba zai canza aƙidar ba malamai hudu ne cikin malaman shi a duka na da da na yanzu wanda suka faɗi wancan magana kun jima ‘yan uwansu malamai sun ce taƙiya ne yasa suka faɗa, shi ke na shaƙidan nasa ta su duka ne. Wannan bayani malai ce, Undur a shi'a wal Qur'an, malai ce, ka duba anwarun na amaniya, jiz'i na biyu shafi na 358 zuwa shafi na 359. Wabi haza ya zaharu annal ƙaula bi taharifil Qur'an, to jin wannan maganan zai sa ku tabbatar da fatawan 'yan shi'a da ke cewa an canza alkur'ani wa atika da tagayirihi da yardan da suka yi cewa alkur'anin nan fa ba daidai yake ba wa tabdilihi an an birkida shi an musanya shi huwa mahallu ijma'i ulama'in rafida qatiba dukkanin malaman shi'a kakaf sun hada kan wannan aqida cewa aqida ce tasu shi yasa ke ko kai da kuke kan wannan aqida to fa kun ji abin da aka kai ku zuwa gare shi in har ma ba ku taɓa ji ba ko ba ku ƙudurce ba wallahi ku bar wannan tabargazan in ba haka ba za a kai ku a baro ku a waye gari mutum ya zama dan oda baka da alqur'ani to da me aka hada ka Allah ya sauwaka malai ce kama haqqaqa zalika tabarsi fi fasl al-khitab kaman yanda tabarsi ya tabbatar da wannan a cikin littafin shi faslul khitab في إثبات تحريف كتاب الرب الأرباب ودلت عليه النقول السابقة كما أبو بوان دمك قباتر وان دمك تشترو أشكل التتفنسو سنتبت الدهكا عن كبار علمائهم وان ديزو دقا من يمن يمع لمنسو وأنه لم يخالف في هذه العقيدة أحد من علمائهم سكتش باب وان ديدك تشكما لمنسو كاب wanda ya saba da aƙidan nan tasu da ke cewa alkur'ani ya shiga cikin haɗarin canji ba malami ko ɗaya daga cikin malaman shi'a da suka tabbatar da cewa wai wannan littafin ba canza shi na alkur'ani ba hatta waƙati talifi fasil khitab haka suka tabbata akan wannan aƙida dukkanin malaman shi'a tun daga na farko har zuwa lokacin da tabarsi ya rubuta littafin da ke cewa ga bayani dalla-dalla da ke tabbatar da cewa fa kun ga littafin Ubangijin Ubangizan nan to fa an canza shi. Illa arba'atin minhum mala ce sai dai malaman shi a ƙwaya hudu, hamalahum ala zalika attaqiyya su ma abin da yasa suka ce ba su yadda ba, ba wai ba su yadda ba ne da gaske taqiyya ce. Wal mudaratu lil mukhalifina da kuma inda suke zaune to suna tsaka ga waɗanda suka saba ma aƙidan shi'a ne ma'ana ahlus sunna ne suka kewaye su wai in sun kuskura suka faɗi wancan aƙida to suna cikin haɗari to shine sai suka zo sai suka yaudara wai suka nuna sun yadda ƙur'ani ya cika amma da batan baki ne zuciyar ta ƙudurce bai cika ba haka suka ce mala ya ce alama nassa ala zalika tabarsi wannan nassi ne ƙarara tabarsi ya zo ya tabbatar wa min qablihi ni'matullahi aljazairi tun ma kafin ya faɗi ni'matullahi aljazairi ya zo ya musa kuma ya ce ga abin da su malaman na suke a kai na hakika kar a yaudarar da maganar su magana ce ta saɓani ko maganar asali ma ba saɓani bane a taqiyya ce domin sun ce attaqiyya dini wa dinu abai wai taqiyya addinin su ne da iyayensu wa man la taqiyyata lahu la dinala duk wanda ma bai da taqiyya ma'anan taqiyya munafinci to shi bai ma da addini saboda su munafinci addininsu ne mala yace wa kama athbatat dhalika al-buhuth al-mu'asira mala yace bincike da aka yi a wannan zamani ya tabbatar da wannan aqida na Shi'a da ke cewa Al-Qur'ani ya canza an canza shi allati bahathat hadhihi al-mas'ala wa ayyadat zalika bi dhikri shawahida kathira wanda an karfafi wannan bincike ta hanyar ambatan shawahid dalilai duboje kaza tambayiwa kaza masu ɗimbin yawa minar riwayati na ruwayoyin 'yan shi'a addalati ala taharif wanda ke nuni akan aƙidan shi'a ya gudana akan cewa an fa canza alkur'ani waɗannan dalilan alwarida waɗanda suka zo fi kutubi ha'ula ilmashayikh arba'a a cikin hatta littafin waɗannan shehunan guda hudu akwai bayanin da ke tabbatar da sun yadda da an canza littafin in ka bincika a bincike da aka yi ma na zamani ya tabbatar da haka amma su fito karara su faɗi cewa ba su ba har ma sai aka samo kalmomi a bakinsu cewa ƙur'ani ya cika to sai malaman da yake mugu shi ya san makwancin mugu sai suka ce rabu da su ta ƙiya ce jama'a mun gane wannan da kyau ko to malaman ahlus sunna sun yi bincike sun tantance cewa su ma hudun sun yarda da cewa Qur'ani an canza shi lalle ya tabbata maganar sa tabarsi da ni'matullahi aljazairi taqiya ce ta sa su faɗin wancan maganar ka duba littafin ash-shi'a wal Qur'an na Ihsan Ilahi Zahir a shafi na 68 zuwa shafi na 71 wa bazala al-majhud fi ithbat al-mushabaha ar-rafida lil yahud ya kai matuƙa wajen tabbatar da cewa mun gano wannan da kyau ko wa bazalul majhud fi ithbat al mushabaha ar rafida lil yahud a juz'in farko shafi na 400 da biyar zuwa shafi na 400 da da nawa da bakwai dan ya tabbatar maka irin kamanceceniyan da yahudawa da 'yan shi'a suke da ita yadda ka san fuskan kwabo da kwabo iri ɗaya ne akwai mushabaha bainar rafida wal yahudi za mu zo za ku ji wannan da izinin Allah wa bihaza to da wannan ne mala yace mimma yadullu ala atiqadihim madmunaha wannan yana nuna hatta waɗancan malaman hudun da ake cewa ai ba su yadda da taharifal alquran ba to suna cikin aqidan waɗancan didde ne lalle taqiya ne wa muwafaqatihim lisa'ir ulama'ir rafida sun hada cib da cib da sauran malaman rafida yan shi'a fi ma zahabu ilaihi dangane da abin da suka tafi a kan shi kun san abin da yasa yanzu kaje ka samu dan shi'a sai je kwaso maka littafin waɗancan malamai hudu sai ce ga littafin malamin mu ga sun ce kaza kace ƙarya kake yi cikin malaman ku miliyan ɗaya ƙwaya hudu sun ce ba su yadda ba suwa za a ɗauka kun kun gano wannan da ke ko sannan ma an ce taƙiyya ne sannan ma an tabbatar da maganan masu cewa sun yi taƙiyyan ne domin gashi a cikin littattafansa sun yarda da cewa alkur'anin yana da rage na daga ciki maganar da suka faɗi a cikin ayan nan da ta zo a cikin sautin nisa'i cewa an cire ila ajilin musamman kenan bakinsu ya faɗi abin da alƙalaminsu ya saba mashi jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa Allah ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli wajen tuntuban harshe ake gano su Malam yake cewa mini itikadi taharifil Qur'ani wa tabdilihi sun tafi tare da sauran gayyen malaman Shi'a da suke ba da fatawan cewa Alƙur'anin nan fa an canza shi an musanya shi. Wa in azharu khilafahu ko da sun ambaci khilafahu saɓanin wannan maganan to fa sun ambace shi ne takayyatan wa nifaqan saboda tsaban taqiya da tsantsagwaran munafinci wa khida'an li ahli sunna kuma wani sabon salo ne suka fito da shi domin yaudara ga ahlus sunna mu ba mu ce ba mu yadda da alkur'ani ba wa ya ce an yi wancan canza alkur'ani ku ne malaman ku suka ce a cikin littafin fasulul kitab ku ne malaman ku suka ce a cikin usulul kafi ku ne malaman ku suka faɗi a cikin biharul anwar ina fatan mun gano wannan da kyau da littattafai la tukaru tuhusa Allah ya sa mu dace وهذا المسلك هو الذي سلكه بعض الرافدة اليوم kun ga wannan shine hanyar da wasu 'yan shi'an zamani suka tafi a kai limara au min tashni'in nasi alaihim yayin da suka ga matukan kyama da hantara da mutane suke masu dangane da wannan muguwar aƙida fi hadhihi al-aqida ga wannan aƙidan da suke ƙudurce na ta'addanci ga alkur'ani وهو إظهار القول بصحة القرآن وتمامه sai suka kuma ai Qur'ani ya inganta Qur'ani ya cika mu ma mun yadda wallahi taqiya ce yaudara ce ina fatan mun gane wannan da kyau in suka ware isu isu sai a dauka a jifa da shi wa ibtal tilka al fasida da kuma bayyana cewa kun ga wannan aqida to ai ba mai kyau bane ya musulmi zai ce Qur'ani bai abun nan ba taqiya suke maka in sun ga in sun ganka dolo ina fatan mun gano wannan da kyau ka ce a ɗauko usulul kafin a karanta ya ce bai da shi ka ce to kuma kake bautan Allah baka da usulul kafi ka mun gano wannan da kyau ko to da me kake yi ne zanga zanga muzalla eh shirme ta'addanci a kai je ka nemo littafin addini kai da gaske Allah ya sa mu dace mala yace sai sun nuna wai wannan aqidan ba daidai bace ar-rasikha wanda ta sansani a cikin juzuri nufusihim a can asalin doron zuciyarsu kun gano wannan da ke ku sun ƙudurce ta amma bakin sai ya faɗi sabanin haka ya ƙolo na bi afwahihim ma laisa fi qulubihim suna faɗi da bakinsu abin da ba shi ke cikin zuciyarsu ba kuna fahimtar wannan da ke ku duk siffansu ce mala ya ce wallati alaiha aslafahum wai sai zo suna maka musu don sun mai da kai sha-sha-sha dangane da aƙidan da magabatan suke a kai wahi a tafil ƙur'ani wa tabdilihi wai aƙidan cewa alƙur'anin nan fa an canza shi an musanya shi ala aidis sahaba wai sahabai ne suke wannan aikin malam kirkin shi'a sabon da suka kiyaye alkur'ani suka kai addinin duk inda ake son a kai shi ko kuma waye su ne abin zargi waye kuma su ne abin cin mutunci wa hadha ma'tarafa bihi ahadu kibari ulama'ihim malai ce wannan shine abin da ɗaya daga cikin manyan malaman su ya fito ya bayyana ƙarara almu'asirina malaman zamanin nan mun fahimci wannan da kyau waye shi kuwa Ahmad Sultan Ahmad min kibari ulama'ihim fil Hindi ɗaya daga cikin manyan malaman su ne a India ya fito ya tabbatar da ƙidan inda ma ƙala a inda yake cewa inna ulama a shi'a kun ga malaman shi'a alladina ankaru taharifa fil qur'an waɗanda suke fitowa cewa su ba su yi don canza alqur'ani ba la yuhmalu inkaruhum ba za a ɗauki maganar su bakin komi ba illa ala taqiyya sai dai kawai ce taqiyya ce rabu da su amma maganar banza suke faɗi kowa ya san aqidan aqida ce kaman kai ne ka zo ka ce a cikin musulunci babu la ilaha illallah kun gano wannan kyau ku musulunci ya tabbata bai tabbata ba to haka in ka zo ka ce wai a cikin shiya an yadda alkur'ani ya cika an yadda alkur'ani ba ragi an yadda alkur'ani ba ƙari an yadda wannan alkur'ani shi aka saukar mu annabi to ka rusa shi'a dole yanda ka yadda da la ilaha illallah muhammadun rasulullah a matsayinka na musulmi ko to a shi'a dole ka yadda da cewa alkur'anin nan dan jabu ne jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko aqida ce tabbatacciya zaka zo ka ji kai tsaye dangane da rukunin imanin shi'a ba la ilaha illallahu ma a ciki Allah ya sa mu dace za ku fahimci inda ka sa mu gaba dama iyayensa sanda annabi ya zo da addini idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun bas yadda a ce la ilaha illallah ba waye kulu sai ce a yanzu za mu bar alihatina li sha'irul majnun to la ilaha illallah ba sai yadda da ita ba shi yasa a cikin arkanul islam rukunin musulunci na shi'a la ilaha illallahu ma ba mata da gurbi ba ta da mahalli kwata-kwata shi sa za ku zo za ku je da izinin Allah Allah ya sa mu dace Mala ya ce wannan bayani na wancan malamin shiya ɗan Indiya Mala ya ce ka duba littafin tashib kitabai ne shafi na sha takwas ɗaba hindi Mala ya ce naƙalan ana raddi ala Dr. Abdulwahid Alwafi al'isan ilahi zahir a shafi na casa'in da uku ɗan garinsu ne faɗi maganar ina fatan mun gano wannan da kyau ɗan garinsu ne saboda shi ma ba indiya ne mala yace fa zahara bi hadha nifaq ulama'ir rafida qudama wa mu'asirin wannan aqida ta munafinci ta bayyana qarara a wajen malaman shi'a na da da yanzu ala hazil aqidatil fasida wanda ke tabbatar da cewa suna kan wannan aqida rusassa wala yanbaghi li muslim da zalika an yankhadi'a to bai dace ga wani musulmi bayan duk waɗannan bayanan da aka gabatar ya yadda a yaudare shi ba bi ba'di aqwal al mu'asirin minhum wa za ce maka gawa na ma ya ce malaman zamani wa zai yadda na dore sun faɗa kai kai hankali kar wani musulmi ya yadda wai yan shiya su yaudare shi da waɗannan maganganu fi ma yuzhiruna min al bara'ati min hazil aqida cikin abin da za ka zo ka je su kilela na har a gidajen rediyo da wajajen tarurrukan su suna cewa wai ba su yadda da wannan aƙidar ba kai suna faɗin cewa sun yadda da ingancin alkur'ani ne har ma ka ji suna karambanin tafsirin alkur'anin har ma an taɓa su ka ji sun ja ayan alkur'ani sun kafa hujja da ita nifakan wa khida'an lil muslimina saboda ɗan karen yaudara da munafinci da ga musulmi waɗanda su sun yarda da alkur'anin don a farauce ka don a nuna maka musulunci ake yi sai a zo kai tsaye sai a ce maka wai ai an yadda wallahi mu mun yadda mu mun amince mala ce ƙarya suke yi mala ya ce alama yubihu lahum dinahum zalika suna yin wannan ne a bisa abin da addinin su ya halartar masa da yi bismit taqiyya mala ce da sunan attaqiyya allati hiya tis'atu a ashar dinihim wanda tara bisa goma wannan wani salon magana ne wanda addinin sa haka ya ginu duk addinin dan shi a ƙarya ne taƙiyya ce munafinci ce yaudara ne musun alkur'ani ne danganta bada'u ga Allah ne da abubuwa iri iri miyagu wanda zaka zo ka je mala ya dan tsatsakura maka nan da can nan da can dan ka gane wala yaqumu dina alaiha kuma su addinin shi'a bai taɓa tsayuwa ba sai akan wannan taƙiyya da wannan yaudara da ha'inci da cin amana da yaudara. Fahal ya'i almagaror almakhado'una bihim am ala qulubin aqfaluha shin waɗanda aka yaudara aka ha'ince su lokaci bai yi su farko su ko su gane an yaudare su an cuce su ba ko ko akwai wani murfi ne aka sa kwaɗo aka ɓame ɓam a cikin zuciyarsu ba su iya gane duk da wannan bayani da aka gabatar wanda gashi nan ɗoɗar kamar rana. Allah maɗaukin sarki ya ƙara fahimtar da mu addininmu ya kare mu daga yaudara mayaudara ya tabbatar da digadigan mu akan abin da yake so kuma ya yarda da shi ya tsara aqidan musulmi daga ha'incin maha'inta yaudaran mayaudara cutan macuta Allah ya kare mu annabi al'umman shi Allah ya tsare mu ya kare mu fasbanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum